Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
lafiya muna gode wa Allah Allah ya kara musu lafiya Allah ya kuma ya bashi ikon daukan nauyin da yake kansa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa karfin gwiwa da kwarin gwiwa kuma Allah dai ya kara masa ya kara masa ya kara masa karanta fatiha da suratul fatiha Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sanarwa Allah sun tunawa da mu a wannan mazauni na albarka rawi wa maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron karatun fassara duwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau talatin da ɗaya ga watan mayu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da bakwai ga watan jumada sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin أكرمكم الله بسم الله
يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ هذا الحال في ديكي أنت لما دعا يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبقا في شدة الضيق يا غوث كل مريد لازم مرتدفا مما أراه من الأهوال والضيق يا نبلك أغلب رايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق يا خاتم العليا يا من يميتهم يا قدنا الختم وانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تذوقني فيها يا شيخ وانقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غيرك يا كنت البقية تنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يكون لا طبيبا فصنجيني من الضيق فهذه زمرة في خلقك وقد تاركت تلقتي من شدة الضيق أبدنا زمرتي ما لتزعلني وتنجيني من كل تاريخ فقم إلى يا كافر ومسندي ويا ملاذي إذا ما كنت سيديكي يا ملجئي في جميع العليا وزريك منقذي كما قد كنت في ديكي فأنت باب نجاة الكل قد بيدي وقم مقيتي إذا ما كنت في ديكي أنجل كريكا فقد ناداك ملتجا وقم إن الله أنجز من ديكي يا شيخنا غوث كل العايزين به ويا إماما به ينجى من الديكي أنجل كريمك من ديكي هذا به وستتعقات في المذالك أنجز من مينة كاد تقربه إلى الهلاك فناداكم بتصديق يا سيدي أحمد التجان قصدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديك بدايكم أرتدي عفوا ومغفرة من الإله إذا غرقتني بك وأن نالت سعادة أفوز بها ما شهدت ناقت من بتوفيق ثم صلاة مع تسليم أتميها على شفي الورى منجي من الديك ثم رجع النبي العباس سيدنا وصاحب القرب ما قد قال الصديق يا سيدي أحمد التجان قصدي أنت الملاذ هذا العالم في ديقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر فلتاته بنظرة تاج لنا بالزهر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تذكرت موالي الورى كل ينقص هم هاجر والمصطفى القلب يقص هو تجل ذات بل هو عينها فملك الأليم اعتبى ملكوت إذا كسر والفرش مودي عليه فمن هيبة قد السناء وخريت وصار يشك الهزم دون مزايم ولا قادم إلا تسنى له ليت تنافى تدلى دون كيف فإنه تقاتل عن عبينك الجبروت والله لا إله إلا الله الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف التاء
yau ya ce harfa ta yi تذكرت
yau ya ce na tuna ko kuma an tunatar da ni ba dan na manta ba من هو قوت kamar an tambaye shi aka ce wa ka tuna sai ya ce na tuna da man wanda huwa shine kutu abincin rayuka للورى da talikai baki daya shine abincin rayuwar halitta baki daya shine duk wani abu da ka sani a cikin halitta yana samu ya ci to daga annabi yake samun wannan abinci sallallahu alaihi wasallama hasken annabi shine abincin rayuwar kowa da musulmi da kafiri كلهم baki ɗayan su ban rage kowa ba in ji shehu وهم yace kaga mutane baki ɗaya ko kuma halitta Allah duka حجر dukkan su duwatsu ne والمصطفى amma kaga masoyina al-mustafa zaɓin Allah الكرم sadauki ياقوت wannan diamond ne wato wara annabi shine abincin talikai tun daga alƙalami zuwa allo zuwa kure- kujera zuwa al'arshi zuwa ɗabi'atul kulliya shakalin kulli zuwa hiba'i hawa'i yanayi ruwa turbaya wuta baramu tsire-tsire tsuntsaye dabbobi mala'iku aljanu mutane sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da yake cikin su sannan duniyar da take bayan al'arshi da ake ce da ita alamul ardi shamsa mati inda bayan Allah suka ce ba abin da ake a wurin sai salatul fati da ma'afi sannan wata duniya ko da ake ce da ita alamin raka sannan duniyar da ake ce da ita alamin ɗaukin akhdari sannan wata duniya da ake ce da ita alamin kurubiyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamin sifatiyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamin baqa'iyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamin falakil adlafi sannan wata duniya da ake ce da ita alamin falakil afim sannan wata duniya da ake ce da ita alamin kawakib sabi take waɗannan halittoci da muka zana annabi shi ne abincin su haskensa duk abin da suke samu in mala'iku ne tasbihi takbiri tahlili duk baki ɗaya daga hasken annabi fa kuma mu ma shinkafa dawa masara gero duk abin da ka gani daga hasken annabi saboda haka ko mutum ya bi annabi ko kar ya bi shi arzikin sai ke ci kurum shi ne shi yake to na tuna da shi wanda shi ne abincin rayukansu dan ne domin haƙiƙa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ita ce ainihin rahamar da Allah tabaraka ta'ala yake ishara da ita a Qur'ani wa rahmati wasi'at kulli shay'in to wannan rahamar ita ta gama kowa da kowa ta samar da kowa ta ciyar da kowa ta shayar da kowa ta tufatar da kowa wannan rahama ita ta game kowa kai rahamar da annabi ke dauke da ita ba ta kyale kowa ba har sai da ta kai ga sunayen Allah ma ba ta kyale su ba har sunayen Allah madadi na rahamar annabi shi ya bayyana da sunayen Allah ba dan wannan ba da babu sunaye babu su da zati ya zama cikin makanta da kurmta da bibanta saboda haka shi ya bayyana da ainihin asaru na ainihin sunayen Allah tabaraka ta'ala da ainihin hukunce-hukuncen sunayen don wani zai ce sunayen da muke karanta a littafi ai kai ma sunan Allah ne fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka gani Allah yayi ana so ka tuna Allah ne in ka ga abu kar ka bari abin ya shagaltar da kai gabarin Allah shi yasa wanda suka haɗu da shi Ibrahim radiyallahu anhu duk abin da suka gani ko ne kyau ko mummuna Allah suke tunawa in suka ga abin kyakkyawa su tuna jamala ta Allah in suka ga mummuna su tuna jalalar Allah shine shi wuce idza ra'aita mazharal jalali إذا رأيت مظهر الجمال لا تدقى ورد مظهر الجلال إن كجد تجلل ألا نجمالا كركة تيتري إياكا كاسا ملاهية لجن دائي دا أرزكي تكركة تجاوى kai ne kama wannan a ɗaure kama wannan makwabcin naka a kama a ɗaure kama wancan taka wannan haka shi bashi ta kibiya saboda mugunta to ce a karkace ta iyaka sannan ma in son samu ne shi wuce ka yadda da tajallin jalala ma ni na fi son haka ka yadda da wulakanci da kaskanci da talauci da rashin lafiya ka zaɓi wannan ka yadda to wannan shi wato wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa shi wuce man huwa qutu shine abincin da ya zame rahama ga talikai baki daya hatta sunayen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar da yake dauke da ita ita ta bayyanar da su saboda ita wannan rama ita ce farkon abin da ifasa ainihin duhun rashi manzo Allah shine farkon wanda i gangaro daga Allah ba wasu da sallallahu alaihi wasallam shine samuwa ta farko wadda ta ba wa dukkan ɗaiɗaikun mukawwana su yasa maulan mushi ibrahim ke cewa min dudi duniya
الله لا إله إلا الله فمن جوده الدنيا أخرى علمه كما أتى إلى من له هباد الذي رأى ومن حسنه نور الجنان تبينا ومن نوره نور البدور تفرأ الله لا إله إلا الله ومن آله آل النبيين قبله فليس سوى المختار خاف رفع الله لا إله إلا الله وكنز البرايا ووسر إليه الله لا إله إلا الله فلولاه لا تلقي قريبا تمتع الله لا اله الا الله القر وجدي أماسوت سيدي عليك صلاة الله وصحبه أجمع الله لا إله إلا الله فمن جوده الدنيا وقرى علمه أما أدى إلى من له هباد الذي رأى ومن هدنه نور الجنان تبينت ومن نوره نور البدور تفرأ الله لا إله إلا الله
ومن آله النبيين قبلهم والله لا إله إلا الله فليس سوى المختار خفاد رفع الله لا إله إلا الله فكنز البراءة سر إليه فلولا ولاة الخيار تمتع الله لا إله إلا الله أذكر حاجتي أما كنت سيدي عليك صلاة الله وصحبه أجمعان الله لا إله إلا الله
wannan shehu yana gaya mana kamar yadda muka faɗi cewa rahamar da annabi ke dauke da ita ita ce take ci da kowa ko da yake ma ita ta samar da kowa tukun farko sannan take ci da kowa ta shayar da kowa ta tufatar da kowa sai shehu ya ce kai bari ka ji ba duniya da lahira ma daga baiwar annabi ne famin judi duniya wa ukhra da duniyar da lahirar duk kyautar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ilmu shi yace kai ka san irin ilimin annabi kuwa muka ce a yace to albishirun ku muka ce goro yace a madda kilaman lauhi ba'dul ladhi wa'a daga ilimin annabi ne alƙalami isha madadi ya iya kiyaye abinda ya iya kiyayewa shi kan shi alƙalamin ma ba duk ilimin annabi ya haddace ya haddace abinda zai iya ne da ya ji ya ƙoshi shi kenan ya dakata sauran kuma yana nan tare da annabi yace kuma daga kyan annabi ne ƴan matan aljanna suka kawata yace daga hasken annabi ne wato watanni suka samu haske har suka faffasu a sama kake ganin su da taurari a gefen su yace daga mu'jizozin daga mu'jizar annabi ne mu'jizozin annaba suke karban madadi kafin ya zo duniya yace kai in nace zan ci gaba da maka bayani zaka gane falaysa suwal muqtaru khaffada rafa'a ko ka daga kai ka kalli sama ko ka kalli ƙasa ba za ka taɓa ganin wani Muhammadu Rasulullahi. Shi kaɗai za ka gani. Bakan zulbara ya ce shi ne taskar da halitta ke cin abinci a ciki. Wahawa shi annabi, sirru ilahi shi ne asirin Ubangijinsu. Falaulahu ba dan annabi ba, la tulhi ariban da ba a samu wani ɗaya a duniya ba ta matta'a da zai ji daɗin rayuwa. Saboda ka annabi shi ke jiyar da kowa daɗi shi yasa shi ce wa hum hajarun su mutane baki ɗaya dukkuna ne jismani yiwon hajaru duwatsu ne ba rai a cikinsu san dutse a sandare su in rana ta zo yana wurin in ruwa ya zo yana wurin iska yana wurin duk wani bala'i yana wurin wani ya hauye kashi yana wurin wani ya hauye fitsari wani ya hauye ci abinci wani ya hauye bacci shi dutse haka yi saboda yana ya auri daya wal mustafa al amma kaga al mustafa sallallahu alaihi wasallam al qarn sadauki ya kutu shine ran waɗannan halittu sai da annabi ake mu shi yasa mai annabi ke cewa jiki ba ma'aiki gawa ta fi shi duk jikin da ba annabi to gawa ta fi shi saboda haka shine shi ya kutu dinnan wal mustaqbal qarin ya kutu shi nurun ne ilahiyyun hakiyyun mutajallin fi mashhadin khalqiyyin shi annabi haske ne na Allah na haƙiƙa wanda i bayyana a cikin mashhadin halitta haske ne na Allah na hakika sannan ya tajalli a cikin mashahadin halitta to daga shi ne aka ainihin bayyanar ko kuma aka rubuta dukkan drawing din samuwa sai halitta Allah da yake ganin drawing ne sai za ke cewa kai kaɗai ne original kowa photocopy to annabi shi ne ainihin master copy na asali shi ne nuru zatullahi tabaraka wa ta'ala annabi shine hasken zatin Allah tabaraka wataala ana min nurin lahi wal mu'minuna min nur to akan sa ne shugaban mu shehu tijani ke ishara shi to wal yaqutatul mutahaqqiqat shine wal mustabar karim yaqut ay al muttasil bi jami'i sifat wal asma'il ilahiyyati allati yatawaqqafu 'alayha wujud al kawn shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine yaqutu wato wanda icancanta abin sufantawa da ɗaukar dukkan sunayen Allah da sufofin Allah waɗanda dukkan samuwa suke tawakkufi suke tsayuwa a kansa komai za a yi daga shi ake yi ba wata halitta da za a halice ta ba daga hasken annabi babu wannan halitta shi ne buziri ce muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar annabi muhammadu mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba bari dai annabi wato kamar yaqutu ne a tsakanin duwatsu abin da yasa aka shabbaha annabi da yaqutu saboda yaqutu shine gayar abin da mutane suke nema cikin safa'i da sharafi da ulumi ba wani dutse mai daraja da ya kai diamond to shi yasa sai aka shabba annabi da yaqutu ko da annabi ya fi yaqutu daraja ya fi shi tsarki ya fi shi haske ya fi shi ɗaukaka ya fi shi tsada to abin da ya sa saboda tashbihi ne baligi wanda hankali da tunani zai iya fahimta kaki sai za a kira shi wal mustafa al ya qutu amma ba dan haka ba za a gaya mai haka ba saboda hankalinka da fahimtar ka iya kamawa da wuri na ka maka dutse ya kawo maka diamond ai ka san wanda zaka dauka to shi yasa sai shehu ya kawo maka halitta ya kawo maka annabi ya rage naka ko ka zabe su ko ka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anan wal mustafa al ya qutu saboda shi ya qutu jinsi ne na duwatsu amma ba kamar sauran duwatsu ba duk wanda ya ce maka annabi Muhammadu mutum ne kamar ni ko ko mutum ne kamar shi ko mutum ne kamar kai to hakika wannan cikakken matsarci ke saboda ne Allah tabaraka ta'ala ce da shi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to wannan ne mutum irinsa to
وهو تجلي الذات sai shi ya ce bari ma in faro muku abin baki ɗaya kai ku gane saboda wannan duk ya biyan ba zai warkar da ku ba sai ya ce fa huwa tajallin zati in ba ka sani ba annabi Muhammadu shine tajallin zatin Allah tajallin zatin Allah ai zuhurihi li ghairihi fi ghairihi bi nafsihi li nafsihi an nafsihi shine tajallin zati annabi sallallahu alaihi wasallama shine bayyanar zatin Allah ga waninsa cikin waninsa da zatinsa dan zatinsa daga zatinsa.
بل بل هو عينها Sai ya ce kai wannan ma duk biye biye ne, ai wani bai gane ba. Sai ya ce bal sai bar wannan zancen sa an ka haza, kala wannan batu huwa ainuha shine ainihin haƙiƙanin zatin. Yani وظهوره بذاته بذاته بذاته عن ذاته هذا فرقه وهو تجلي الذات ظهوره بغيره في غيره بنفسه لنفسه عن نفسه yace kai falwa ainuha ai zuhurihi bi zatihi fi zatihi bi zatihi an zatihi wato kamar yadda muka gaya maka da farko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakkan zatin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ita na hakika abun bayyanarwa cikin mashhadin halitta to idan ka gane wannan za ka gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine zatin Allah shi ko zatin Allah wato har shine hasken zatin Allah to hasken zatin Allah hakikan zatin Allah kenan saboda ne saboda an kore Allah tabaraka ta'ala bai da ba'abu babu tabidi babu intisali a cikin haƙƙin Allah a ce Allah ya rabu ko kuma ga kashin shi ga sauran kashi Allah zai da wannan to daga in an ce huwa tajallud za ta aiki yaje ne shi shi kai bal huwa ainuha kar ka rarraba shi kadai ne ko yace bal huwa ainuha wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama haqqun ne mutlaqun kuma khalqun ne mutlaqun shi hakika ce ta gaske kuma halitta ce ta gaske in ka lura da wannan ko kuma ba za ka gane wannan ba sai ka shiga qur'ani za ka ji Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz bal huwa qur'anun majid fa huwa tasallul zati a bal huwa qur'anun majid shine ainul zati fi lawhin mahfuz shine fa huwa tasallul zati bal huwa qur'anun majid magana ce babba sai Allah ce to amma fi lauhin mahfuz shi haqqu ne mutlaki amma shi khalqu ne mutlaki mutum ne sosai in ka ganshi ga kai ga hannu ga ciki ga kirji ga kafafuwa amma kuma قرآن مجيد sai an tara hankali za a gane wannan to shi ne fa kar ka ɗauka kuma Allah ya fakko ne ya shige shi ko kuma ya taho ne Allah ya taho suka haɗe a ba ya ka ba uzu billahi Allah shi kadai ne Allah babu wani abu ba abin da ya isa ya zama Allah ba abin da ya isa ya shige Allah ba abin da ya isa ya fita daga Allah shi ne wani bawan Allah ya ce haqiqatu zaharat fil kawni qudratuha fa azharat hadhihi al akwana wal hujuba تنكرت لعيون العالمين كما تعرفت لقلوب القرة الأدباء الخلق كلهم أثار طلعتها وجملة الأمر كثار لها نقبا ما في التفكر في الأكوان من عجب بل كونه عينها مما ترى عجبا yace hakika ce ta bayyana a cikin kaunu kudrar kudrar kudrar hakikar Allah ita ta bayyana a cikin kaunu shi kenan sai ta bayyanar da wannan halittar da kake gani sai kuma halittar suka zama hijabi ga hakikar zatin kuma sai ce kai salikai in suka ga halitta sai su mutunta Allah saboda abin da suke gani da idanuwansu amma kuma zukatan masana Allah ta san abin da take gani yace dukkan halitta Allah labulaye ne ko kuma hijabai ne na bayyanar zatin Allah yace ba abin da zai baka mamaki koyuwar wato wato koyuwar halitta ko ko koyuwar zati a cikin halitta ba shi zai baka mamaki a ce maka ai haƙƙu yana cikin khalqu kar kai mamaki abinda zai baka mamaki kaunuhu ainuha bal huwa ainuha fa huwa tajallu zati bal huwa ainuha suka ce kai bal kaunuhu ainuha mimma tara ajaban kasancewar kaunu ita ce haƙiƙar zati shine abin mamaki ba koyuwar zati cikin halitta a kasancewar kaunu kasancewar halku ainul haƙƙi shine zai baka mamaki wato abin nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine tanazzuli Allah tabaraka ta'ala yayi tanazzuli cikin sa cikin tajalli wato da dukkan sufofinsa da sunayensa jalala da jamala dan falala da rahama da baiwa shine yace innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah kuma yace ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to anan zaka gane karatun duka shi yasa duk abin da ya shige ma duk da ko Qur'ani ma farradna fil kitabi min shay'in komai karafa ne mu Qur'ani har sayyidina Ali ke cewa kai mu ba ma magana ilimi ba ko alluran mu ce ta bace in muka dauko Qur'ani zamu gane inda take
wa mulkul ali sai ce fa mulkul ali ka ga hadartul mulki wato madaukakin nan minha ai daga ainihin hasken annabi muhammadu kaza malakutu to ba ma hadartul mulki ba wato na su to hatta malakutun ma daga hasken annabi hadartul mulki fa mulkul ali din nan nan ne halarar dukkuna nan inda muke kenan ita ce cewa martabatu wujudul aslamil katiba martabatu wujudil ajsanil kasifati martabar samuwar cikuna masu kauri duwatsu itatuwa ƙasa mutum wannan nasutu ke za ka ana magana a ce nasutu ka za ka so in kana jin an ce nasutu halar cikuna shi yasa ba yanda za a gauki ya zama mala'ika ko aljani ko rawani ba zai yi ba saboda ta ina zai ba wa duwatsu madadi bayan dai da jiki kafifi jikin sa da iri shi ko gausi yana da jiki kafifi yana da jiki da iri shi kuma so haka zai iya ba wa duwatsu madadi zai iya ba wa itatuwa madadi zai iya ba ƙasa madadi zai iya ba mutane madadi sannan zai iya ba mala'iku ya ba aljanu da rauhanai so da yana da kowane irin jiki a jikin shi kamar yadda muka faɗi wurin fassara al'adami so da haka ainihin wato nasutu ita ake kira mulkul ali to minha ay min anwarul muhammadiyyah daga ainihin hasken annabi muhammadu ne aka halittu wannan halara ta jukkuna kaza malakutu haka nan halaran malakutu malakutu kuma ana ce da ita martabatu sayyidul alwarul qudsiyah martabar kwararan hasake masu tsarki na Allah ita malakutu ta fara daga wato nasutu tun daga ƙasan bakwai har zuwa sama ta ɗaya bin nakutu malakutu ta fara daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai baki ɗaya nan ake cewa malakutu shi ne ake cewa duniyar misali duniyar rauhanai duniyar aflaku dukkan falakoki a cikin malakutu shi ne wani bawan Allah ke faɗi ke cewa wal haqqu la yuradi ghayr mazharin li ahadin min malakin aw bashari fal mazharu al awwal nuru amada alayhi afdalus salati sarmada قد ملأ الحق به الأكوان وكل ما يكون أو قد كان فاشهده في النفس وفي الآفاق وانزد بذاك رؤية الخلاق يشي شي الله بايا جنوا إن باتون مبينا با bayuwa ka ga Allah sai ta cikin wani mabayyana kamar yadda Allah tabaraka ta'ala da Annabi Musa ce yana nema ya ganshi sai ce fanzur ila al-jabal kalli dutse yace yana so ya ga Allah Annabi Musa sai Allah tabaraka ta'ala ce fanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to so da Allah baya ganuwa sai ta wani mabayyana ga kowane ɗaya ko mala'ika ne ko mutum je sai ga Allah ba sai ta wani mabayyana ya ce to waɗannan mabayyanar mabayyana ta farko ita ce hasken annabi Ahmadu to da ka ne neman Allah ya tafi wurin annabi Muhammadu a nan zai samu Allah shi sa Allah ya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah salatin Allah da aminci ya tabbata gare shi matakar zamani yace qad mala al-haqqu bihil akawana hakika alhaqu Allah tabaraka ta'ala kad mala al akwana hakika ya cika dukkan kauni biyu da Annabi Muhammad in ka duba sama shi za ka gani in ka duba ƙasa shi za ka gani gabas shi za ka gani yamma shi za ka gani kudu shi za ka gani arewa shi za ka gani wa kullu ma yakunu duk abin da ya kasance duk abin da yake kasancewa aukar kana ko kuma abin da ya riga ya kasance duk daga hasken Annabi ake yace to fa shahadu saboda ka dubi Annabi ko kuma ka dubi haqqu fil nafs a cikin ranka wabil afaji ko kuma ka duba haƙƙu a cikin sasanni wanzu ka haɗa shi irin da yasa Allah tabaraka ta'ala ya faɗi da kansa a cikin Qur'ani yace sanurihimu ayatina fil afaji wa fi anfusi ma ta tabayyana lahum annahu al-haqq da sannu za mu nuna musu tajallin mu gabas da yamma kudu da arewa har a cikin kawunan su ma za mu nuna musu tajallin mu har sai ya bayyana gare su ba abin da isa saura sai Allah kawai kuma qur'ani shi ne maulan mu shi ibrahim shi to anan nafsu wal afaqu ma ma ra'aita tarani fa ana al kull min inda rabbi ni ne nafsu din kuma ni ne afaqu din wannan la qad ja'akum rasulun min anfusikum da kake ji anan nafsu wal afaqu sanurihim wa adna bil afaqi to ni ne afaqu wa fi anfusihim anan nafsu ma ma ra'aita tarani in kana da idan ganin kenan to shine shi tijani ce Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi shine ma'anan bal huwa ainuha Allah kai salati kai aminci bisa ainul ainul haqqi yana ishara zuwa bal huwa ainuha da shi ya faɗi anan wato haƙiƙa muhammadiyya wadda ainihin dukkan idanuwan haƙiƙoƙi na ubangiji suke ambaliya daga wurinsa. da hakikokin annabawa da na waliyai da na malamai ilman waliyai da ilman annabawa da ilman malamai da na muminai da dukkan idanuwar ruwa na ilman ubangiji shari'a da ɗariƙa da hakika musulunci da imani da isani duk daga annabi shi yasa shi ibrahim da tafa ainuka ainul haqqi arshu haqiqatin bihi yajtalil irfan wa sirr wal mayz to shi yasa ainu ainu ainu a cikin jawhara uku ne ainun rahmatin rabbaniya ainul haqqi allati tatajalla min ha urushul haqaiq ainul ma'arif al aqwani in kai tarjiya sai ka gane wannan ainul rahmati halar annabta ainul haqqi halar wilaya ainul ma'arif halar ubudiyya kenan abdul zati shine ainul ma'arif al aqwani to shi ne a nan sai ta tafada an ka na kalgayi fal'ainu zahiru sau da yake bal huwa ainuha yace dan uwa ka daina yi wa ainu an baki ka daina yi mata dugo ka bar ta inda yanda take in kana yi wa an baki dugo ba za ka taɓa gane annabi Muhammadu ba ka bar ta ba dugo din nan shine fada an kana kalgai fal ainu an baki zahiru a bayyana take a fili fana suka ainal aini dugon nan da kake wa hakikalin ainu abdalaka algaina shi ke bayyana maka da hijabi shi yasa baka gane annabi in ya bayyana a mazhabi to ka gane wannan shine dalilin fadan sa fa ahmadu sirru zati wa zati sirruha to shine fa huwa tajallu zati bal huwa airuha fa ahmadu sirru zati wa zati sirruha
لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحمد سر ذات وذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا بكنزية لو كنت قبل تعارف تهرت من زسير ما كان ساكنا لذاك بدا التسميت من نار سره بذاك بدا التسميت من نار سره وألفت من ذكى زماني لا هنا على بدن الأبرار أزكى صلاته مع الآل أو من كان للبدر كائنا
abin da ya sa muka yi ta bayani saboda fahod tajallin zatin nan yana da rikici shine tajallin zatin Allah to ainihin yanda maratibu na samuwar ma baki ɗaya yanda take an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi wani balaraban kauye yace aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard yace ya rasulullah a ina ubangijin ne yake kamun ya halicci sama da ƙasa ka ga wani lokaci ba kauye shi ke faro tambaya mai amfani yasa idan kuna makaranta kaga akwai wani wawa to ku rika iza shi shi zai rika fito da ilimi tambayar da ba za ku yi ba shi sai yi sai ka ji ilimi ya fito to yanzu kana ganin abubakar zai iya wannan tambaya ko umaru kawai yana zuwa da ya tsuguna samu wuri ta zai jar ana kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ya rasulullah ina ubangijin ne yake kamun ya ta sama da ƙasa sai annabi ya ce kana qabla an yujada takawina fi ama'in ma fawqahu hawa'u wa ma tahtahu hawa'u take kawai amsa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijin mu kake tambaya kamun ya halitta sama da ƙasa kamun ya samar da kaunu ma baki ɗaya yana cikin halaran makanta samanta ba yanayi ƙasanta ma ba yanayi to wannan shi ake cewa hadratul dam ita ake cewa haqiqatul haqa'iq wadda take wato ba ta sabantuwa ko da haƙƙu ko halku tsabar zaki ne tsantsa a wurin kurum babu istitari babu wani riga ba magana surobi ko sunaye ko shine ma'anan kuntu kanzan dan boran shine ma'ana kuntu kanzan makhfiyan lam urab to daga nan sai Allah tabaraka taala ya tanazzuli daga ainihin halarar duhun makanta da istitari zuwa ainihin hasken majali tajalli shine halar ahadiyya ke wato shine ma'anan bayyana zati babu sunaye babu sufofi dan a can ba ma magana wai wai zati kaza kaza kaza ba a magana a wurin sai an zo a haji ake maganan zati ba sunaye ba sufofi babu wani abu na alamunta to daga nan ne Allah tabaraka taala ce fa khalaqtu khalqan malaman zahiri suka ce fa khalaqtu khalqan su kuma su suka ce fa tajallaitu khalqan wanda suke gaban kuma suka ce duk ma wannan biye biye ne fata jallaitu muhammadan to wannan ake cewa hidiya shine mabayyanar tajallin bayyanar zati cikinta da suhohi suba zati ne amma a wahidiya suba wato zati suba ne suba kuma zati ne saboda haka sunayen Allah tabaraka wa ta'ala dukkan aikin su kowanne yana aiki irin dan uwan shi ba bambanci almun'imu yana aiki irin na muntakimu muntakimu yana aiki irin na mun'imu sannan qabidu yana aiki irin na basidu basidu yana aiki irin na qabidu mu'izzu yana aiki irin na muzillu muzillu yana aiki irin na mu'izzu mudi yana aiki irin na mani'u mani'u na aiki irin na mu'udi saboda haka ba maganan bambanci a wurin rahama da azaba duk ɗaya ne a cikin wahidiyya azaba ita ce rahama rahama ita ce azaba wannan shi ake tajallil wahidi wahidiyyati to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya tanazzuli zuwa halarar uluhiyya to daga nan ake cewa Allah amma a can baya ahadu kan ko babu maganar ahadun balle ka ce Allah in ka faɗa ka kai sabo to a cikin uluhiyya din nan nan ne bayyanar sunayen Allah da sufofin Allah da hukunce hukuncen da in ka zance mun imu to ne ni imtawa mun ta imu me kamu irin na ƙarfi mudi ne bayarwa mani'u mai hanawa to a uluhiyya ake samun wannan yasa farkon littafin bismillah da sunan Allah ba fara da kowanne ba sai nan amma da aka zo bangaren tauhidi sai aka ce qul huwallahu ahad bangaren tauhidi kenan ma'arifa to so da haka anan aka samu bambanci mun'imu yana aiki irin na mun'imu muntakimu yana aiki na muntakimu qabidu yana aiki irin na qabidu shi kishiyar basidu ne basidu kishiyar qabidu ne mu'izzu kishiyar muzillu ne muzillu kishiyar mu'izzu ne mudi kishiyar mani'u ne mani'u kishiyar mudi ne sabanin halar wahidiyya to idan mutum ya lura da nan shi ne dalilin da ya sa uluhiyya ta zama tajallin ida kulli zai haƙƙin haƙƙawa nan ne halarar fata arrafu ilaihim ita ahadiyya mabayyanar kayan Allah wala shay'a ma'ahu wahidiyya mabayyanan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama to sannan sai wa wato ahadiyya ita ce halarar wato kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana so daga ahadiyya da uluhiyya tajalli ne na zatin Allah ba aiwa wani ɗaya tajalli ba tajalli ne zati yewa kansa da kansa tare da kansa a cikin kansa shine haisu kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana haisu la isma wala sifata wala rasma wala aina wala kaifa wala kharija wala dakhila wala muttasila wala munfasila a wannan wurin babu suba babu suna babu alama babu ina babu yaya babu danne babu wanda ya fita daga nan babu wanda ya shiga kuma babu wanda ya hadu babu wanda ya rabu shine halarar tauhidi kawai halarar kadaicin Allah tabaraka wa ta'ala shine suratul ikhlas karanta mana ikhlas
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد صدق الله العظيم
وهكذا
bisaka ya ce to saboda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta dallin zati to dan haka ne ba tara yi tafiyar dare wal farshu shimfiɗu na sammai bakwai da ƙasai bakwai mawdi'u nalihi wato shimfiɗa al'arshi maudu'u na alihi ta zama wurin takawar takalminsa tunda shine tajallin zati li zaka tara wal farshu maudu'u na alihi to da ya zama tajallin zati shikenan sai tafiyar dare wato Isra'i da ya je al'arshi shikenan sai duka zai cire takalmi Allah tabaraka ta'ala ce masoyina ne zaka yi yace na ji ka ce wa Allah Musa da za ku gana irin wannan ganawar kace da shi fa na ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwan to a ƙasa ko kai wannan da shi to ballantana ni gashi na zo inda al'arshin kai sai Allah tabaraka ta'ala ce ai kai ba Musa bane wannan al'arshin da ka gan shi da girman shi da darajar tashi dan kai na yi shi to ka taka shi ka wuce kawai annabi ya take shi kawai ya gaba shine ya ce wal farshu shimfiɗa al'arshi mawdu'un alihi wurin takawar takalmin annabi wa min aibatin yace kai saboda kwarjinin annabi da yake dauke da shi na tajallin zatin Allah shiritu shirritu mala'ika jibrilu ma dugu uban tafiya shi ake cewa shirritu masanin hanya wanda yake nuna fata ke hanya to ya wai jibril ya yana gaba shi a dole shi ya san hanya ana tafi ana tafi sai da aka zo wani wuri sai da annabi ce ya dai eh, kuma kai kake nuna mun hanya ko sai ce ai ayo ma minna illa lahu maqamun ma'lum Eh, shi to ya kake ni ce ai a nan wurin ba wanda ya isa ya gota nan in ba kai ba in na gota nan taku guda zan kone kamar yadda gashi ke konewa in an kashi a wuta annabi ya murmushi ya ce to yayi daidai Eh, shi kenan shine wato fasal eh, wa min aibatin wato saboda ainihin kwarjinin annabi na tajalli da yake dauke da shi sirritu mala'ika jibrilu kad insana anhu hakika ya juya masa fata fata kiya ka ce sana anhu eh ya juya mai fata kiya ya ce ma min na illa lahu maqamun ma'lum ya ce masa to fa zan ma bayani daga nan ba zan iya wucewa ba annabi ya ce yayi daidai to me kake da bukata ya ce ina da bukata in ka sadu da ubangiji ka ce ina roko ranar alkiyama ya yadda in shimfiɗa fuffuke na akan siradi al'umma ka in za su wuce siradi su rika takawa suna wucewa shi kenan ya je gaba
wa sara
wasara annabi ya ci gaba da tafiya yashqu al-hujba yana keta hijabai yana farfasa su duna muzahimin ba wata halitta da take masu kafa da shi shi kaɗai ne kwal kurum shi ne dole muzahili ba wani mai matsa shi a ce ana turmutsutsu kamar yadda shi yake cewa wasu himtu fi hazin zamani a da ba wani mai matsata lokacin kuntu mufara daɗin nan to ba wani amma kuma wasu himtu fi hazin zamani gashi a wannan zamanin wai ga wasu waliyai wai gishewu gibrima wai shehu atiku wai shehu malam tijani wai shehu modibo jilani wai shehu adamu azari wai shehu sani kabanga wai shehu mai hula wai shehu dayar bauchi wai shehu abul fatih wai shehu umar zanda wai ya ce ayya ya ce ina wa zuhin fiya wala wa zuhin fiya zamani wa innani hmm? la fi jiratin min mayaru muhammad saboda haka ko ɗana ne kai na koya ma san annabi in naga ka zaƙi ina kishi ba eh yau ke
wala khadimin yace kai wala khadimin babu wani hadimi da yake tare da annabi a wannan lokaci ko jibrilu ko mika'ilu ko israfilu ko azra'ilu illa tasanna lahu litu face sai da ya juya masa fata kiya litu fata kiya ta sanna lahu ya juya masa wancan kadin sana'anu ya juya yana masa bayani ko kai ne kake tare da mutum kake yana baya baya yana shafa kai zaka ce wai yaya ne to wallahi ciki na ne yake ci ko kuma na gaji to shine yana irin wannan yana wa annabi zai ne ce yaya ne sirritu ita ai kaji kaji kaji to shine anan kuma yace wala khadim babu wani hadimi abokin tafiyar annabi illa ta sanna lahu litu sai face ya juya masa fatar kiya ya koma baya dana yace dana annabi ya kusanta zatin Allah fatadallah sai da ya ɓace a cikinsa. Dana ya kusanci zatin Allah ya yi fana'i ciki fata dalla kuma sai ya yi baƙa'i. Summa dana sannan ya yi fana'i fata dalla kuma ya yi baƙa'i. Shi ne ma'ana.
duna kaifin Shi ya ce babu kaifiya ba karka ce min ta yaya da yaya. A wannan bayani babu kaifiya in ka kai ka ci kawai in baka kai ba kai shiru eh kawai.
fa innahu Fa innahu domin cewa shi ma'aikin Allah
fa innahu domin cewa shi aljabarutu wato domin cewa ba wai kai ba mai yar kankanuwar kwakwalwa da yar kankanuwar zuciya ya ce aljabarutu halar asirin Allah ita ake cewa jabarutu takafara ta taƙaita bata isa ba an hazainika daga riskar ma'anan sun madana fata dalla an hazainika daga waɗannan tajallin biyu jabarutu ma ba za ta iya gane su ba kai da kake cikin nasutu baka je malakutu ba balle ka je jabarutu sai ce to jabarutu ma ba mutane ba halittar da ke jabarutu ba ita halarar jabarutu ma ba za ta iya gane wannan tajallin ba guda biyu ta kasar ta taƙaita an hazo nika daga ainihin wato riskar ma'anar sun madana fata dalla an hazai nika wato dana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fana'i cikin zatin Allah yi taraki daga makamin da mala'ika jibril yake ta hanyar fana'i cikin wahadatu yi taraki daga makamin ruhu a cikin wannan makami ne jibril yake ta lauda nautu an mulatan la ahtaraktu kama ta tarku shi'ar fi za ulqi fil nar yace da zan ƙara kusantar halara daidai da taki guda kamar rarrafan tururuwa da na kone kamar yadda gashi ke konewa an sa shi a wuta domin makani bayan wannan makani na annabi babu wani makani sai dai karewa cikin zati da kuma konewa cikin ainihin tsarkin fuskar halar Allah ta barka ta to fata dalla sai kuma annabi sai ya ainihin karkato zuwa ga bakayi zuwa ga ainihin ya dawo a matsayinsa na dan adam a can ba a maganan halitta sai dai haƙƙu to fata dalla sai ya zama a can yi fana'i cikin haƙƙu nan kuma sai baka'i ya zama halku shi ne fata dalla shi ne ce duna kaihin dan me aka ce duna kaihin saboda dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadi zuwa halar kaba kautai to ka kuma halar ba ta da kaihiya balle kai tambaya ai maka bayani halar kaba kautai qausul haqqi wa qausul khalqi shine ma'ana idan ka dubi batininsa sai ka ga hakku in ka dubi zahirinsa sai ka ga halku shi ne wani mawaki shi ne arrabu abdun wal abdu rabbun ya laita shiri man al mukallam in qulta abdun fal abdu maitun wa in qulta rabbun an la yukallam arrabu abdun wal abdu rabbun ubangiji bawa bawa ubangiji yace kai kai can wannan waƙar wa za a ce sallah a ciki in kulta abdu in ka ce bawa ne zai yi za a dora mai takalili fal abdu mai to fa bawa fa matacce ne ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun mutuwa zai in kulta rabbun in ka ce ubangiji an nayi kallon wa ya isa ce Allah ya sallah wai azumi ko to wa zai wa to wannan shine ma'anan fa innahu taqasir an hazaini kal jabarutu jabarutu ta fara daga sama ta bakwai ne zuwa kursi kamar yadda muka ce malakutu ta fara daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai to ita kuma jabarutu ta fara daga sama ta bakwai zuwa kursiyin Allah nan ake cewa martabatu faidul asrarul ilahiyyah martabar kwararan asraran ubangiji ita ce duniyar rayuka wato tubabbu daga barin cikuna duk wani rai mai tsarki wanda ba tufatar da shi jiki ba a dabaru da yake nan ne duniyar mala'iku nan suke shi ne dalilin da ya sa shi wuce fasurru fara bisirri bisirri wahdahu fa ma talla illa al saboda ka gano wannan takasar an hazai kal jabarut
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فسر ترى لسر في سر وحده فما سمى إلا الحق واسر له فيا لك مما هناك ومسمع هواه وجيب الله والرسل معه وأين أدوى النزع وأين كليمه وأين الذي نجا ومسجده الوثن عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسكن الأرواق والعيش والقتول
عليه صلاة الله ثم سلامه فتصدق من أنواره البر ناسه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والراموس
Fasirun.
Shehu ya ce annabi asiri ne shi na Allah, Kara ya tafi Isra'i da daddare, lisirin, wato domin ya haɗu da asiri, lisirin, kuma yana ɗauke da asiri. Shi asiri ne ya tafi da daddare ɗauke da asiri don ya ga asiri. Ifada ta kaminka ilai ka ce, ya haɗa tun nurin muɗalfani, shi ne maganan kawai.
wadahu wahadahu shi kadai ne kakka raba shi biyu wahadahu ne shi kadai ne sirru ne farali sirri da sirri wahadahu shi yasa da ya tashi ganin Allah ya ga Allah da Allah ya ji Allah da Allah eh ya zanta da Allah da Allah ba wai da baki ko ya ji shi da kunna ko ya gan shi da ido ba da Allah ya ga Allah ya ji Allah da Allah ya zanta da Allah da Allah eh shine magana fa sirru farali sirri bi sirri wahadahu kama sanna illa al-haqq
fama samma yau ce babu abin da in saura a wancanan ka halara illal haqqu sai Allah kawai kar ka raba shi biyu Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya Allah bai da kishiya saboda ka fa ma san ma illal haqq babu abin da in saura a wannan wuri sai haqqu shine Allah wasirru sai ce amma kuma zaka ce ah to ba kai kace kuma wai wai- wai annabi ya tafi wurin shi ba kuma ya dauko wani asiri
la husu yace ai asirin da yake dauke da shi shine lahu la ilaha illallah shine kawai magana la ilaha illallah shine magana
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سر ترى لسر في سر وحده والله لا إله إلا الله وما ثم إلا الحق والسر العوف والله لا إله إلا الله فيا لك من مراوناك ومسمعين ها هو حبيب الله والرسل معه والله لا إله إلا الله فأين أجوى النزاع وأين كلمه وأين الذين جاء مسجده الوجوه والله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه يا يسول العذاب والعيش والقتول والله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وتشريق من أنواره الكر ناسه والله لا إله إلا الله عليه مع الآل الكرام وصحبه الله لا إله إلا الله صلاة من الرحمن والراموت والله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
عيالك فسر ya ce annabi asiri ne ترى da ya tafi isra'i da daddare للسر domin ya ga asiri للسر kuma yana ɗauke da asiri بعده amma fa ba guda uku bane shi kadai ne فما ثم kai babu abin da in saura a wancanan ka halara إلا الحق sai Allahu shine Allahu da muka yi ta ka- faɗi yanzu sai haku Allah ke والسر to amma asiran baya da kaji ina ta faɗi sirru sirru sirru ba wani bane fa asirin لاهوت la ilaha illallah shine kawai asiri ko to ka gani ko wato ma'anar lahutu lahutu halara ce ita ma ita ake cewa hadartu zuhuru asma'illahi ta'ala wa sifati bi asrariha wa anwariha wa quyubiha wa tajalliyatiha halarar lahudu ita ce wato ita ce ainihin halarar bayyanar sunayen Allah da subobin Allah da asraran sunayen Allah da asraran subobin Allah da hasaken sunayen Allah da hasaken subobin Allah da kwararan sunayen Allah da kwarare na subobin Allah da tajalliyatu na sunayen Allah da tajalliyatu na subobin Allah shi yake cewa lahudu
فيا لك sai ce kai ka zo ka ga abin mamaki من مران daga wato abin gani هناك a wancanan ka wuri kunaka a wannan halara ta lahutu ka zo ka ga abin mamaki ومطمئن ka zo ka ga wani irin a wato wato abin ci هواه حبيب الله wato ya ga mar'an abin gani ya samu masma'in ya samu abin gani ya samu abin ji kunaka a wannan halara ta lahutu هواه حبيب الله habibullahi masoyin Allah hawahu ya tattaro ganin Allah ya tattaro jin Allah shine mar'an wa masma'in ya samu ganin Allah ya samu jin zancen Allah da Allah ya ga Allah kuma ya ji Allah da Allah shine fayalaka min mar'an hunaka fayalaka ka zo ka ga abun mamaki min mar'an daga abun gani shine Allahu wa masma'in da abun ji maganan Allah ke habibullah masoyin Allah hawahu ya tattaro waɗannan abubuwa ya ji Allah kuma ya ji Allah
ورسله ya ce wa rusul manzannin Allah baki daya ما أوتوا kai ba a ba su wannan makamin ba su ga Allah a sai dai su ji maganan Allah ta wasu dama kamar yadda annabi Musa yake jin maganan Allah to daga amma annabi ya ga Allah kuma ya ji maganan Allah
فعينة to ce in ana maganan munajatin da aka yi shi a sammai bakwai gaban al'arshi wace maganan dutsen duri sina'a wace maganan tuwa inda annabi Musa ya munajati
من ذا ni za daga wannan munajati na annabi Muhammadu وأين كلمه kai wai ina ma annabi Musa ku kira shi yazo a tambaye shi za a hada irin wannan nashi da wannan shi da aka yi nashi a ƙasa shi ko wannan da sai da aka wuce al'arshi yace to ma wa aina kalimu ina ma abokin maganan Allah ne wai Musa ina yake yazo ya bada amsa
وأين الذي ناجاه yace kai ina wannan da ya munajati ومسجده yi munajati da Allah amma wa masjidu masallacin da ya halwa yi munajati da Allah الهوت cikin kifi ne katon kifi ne ya haɗe shi dinga zikiri yana munajati la ilaha illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine asarut tarbiyatin da yi yi wuri a cikin kifi sai ya ce to in ana maganan wanda ya yi munajati da Allah saman al'arshi wace maganan wanda ya yi munajati a dutsen duri sina wace maganan wanda ya yi munajati a cikin kifi
عليه الصلاة الله ce kai salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincin Allah ma ya tabbata gare shi بها da albarkar wannan salati الأرزاق dukkan arziki na zahiri da na badini na fili da na boye na sama da na ƙasa يسهل ne sauki والعيش sannan abin da rayuwa za ta ci والقوت da kuma wato abincin da ake ajiyewa a to wanda za a rika ɗiba ana shi wal qutu da kuma abincin da za a je a nemo a samu a yau a ci shi a yau sai ce ta ci sauki kamin shi ya wannan addu'a duniya ta da wani irin yunwa shine shi ya wannan salati to yin wannan salatin sai Allah ya sauƙaƙe abinci duk wahala sai an ci abinci za ka gwamnati su zo su kari su kari su zo su kwashe kuɗi su kai turai su wannan amma ba sai mun ci abinci ko za su mutu sai in ya yi salatu alaihi salatu lillahi summa salatu